أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan biyu shekara ta 1437 hijiriya sha shida ga watan sha daya shekara ta 2015 miladiya darasi na goma sha uku aya ta casa'in da uku a cikin suratu yunus yau insha Allah da taimakon Allah madaukin sarki za mu kammala wannan sura a cikin wannan tafsiri mai albarka da muke a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ya ce walaƙad bawa'na bani Isra'ila mubawwa a sirikin hakika bayan mun halakar da fir'auna mun zaunar da ko mun saukar da banu Isra'ila a masauki na gaskiya kalmar bawa'ana tana nufin anzalna mun sauke su mun ba su masauki mai kyau bayan mun halakar da fir'auna mubawwa a sidikin wato shine manzila sidikin ken masauki da yake na gaskiya wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka azurta su daga tsarkaka na dukiya wato halal shine at-tayyibat famaktalafu hatta ja'ahumul ilmu yahudawan da suka kasance a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya da yana magana a kansu ba su yi sabani ba wajen gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa shi annabi ne ko shi ba annabi ba suka yi ta sabani a tsakaninsu hatta ja'ahumul ilmu har sai lokacin da ilimi ya zo musu ilimin nan anan ana nufin alkur'an wal bayan sai da Allah ya kawo musu alkur'ani ya kawo musu bayani dalla dalla bi annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sidqun wa dinuhu haqqun cewa lalle manzon Allah aikakke ne daga Allah kuma maganarsa gaskiya ce kuma addinin sa din shi ma gaskiya ne Allah ya ce mun saukar da banu Isra'ila masauki na gaskiya mai kyau malamai sun yi sabani wani irin masauki ne wannan da Allah ya saukar da su aka ce garin Masar Allah ya ɗauke su ya aje su a wannan gari na Masar wasu suka ce garin Urdun da Falastin bayan ya halakar da Fir'auna sai ce ku je ku zauna a wannan wuri Urdun da Falastin wasu kuma suka ce al-ardul muqaddasa allati kataballahu mirasan da Ibrahim wa zurriyyatihi wannan wato ƙasa mai tsarki baitul muqaddas al wanda Allah ya sanya shi zaman to gado ne ga Annabi Ibrahim da kuma zuriyarsa gaba ki daya wasu malaman kuma suka ce Sham ne duk dai waɗannan maganganu ne na malaman tafsiri Allah musu rahama sannan sabani ya faru tsakanin su su yadda da manzon Allah cewa aikake ne daga Allah sai suka iya yadda cewa addinin manzan Allah gaskiya ne sai suka kiyarda har sai da alkur'ani ya zo musu ya musu bayani dalla-dalla dangane da kasancewar manzan Allah dan aike ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle ubangijinka zai hukunci a tsakanin su ranar tashi alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suka kasance suna yin sabani na addini malamai suka ce wannan aya zargi ce ga masu yin sabani a cikin addini a yi ta musu a cikin addini a yi ta jayayya a cikin addini har ma tsokalowa ake yi a zunguro wata matsala don a yi musu wannan abin ƙi ne kuma abin zargi ne kuma shari'a ba ta son jayayya in dai ba jayayya da za a fahimtar da wani ba kuma wannan yana nuna mana yahudu allah maɗaukin sarki bayan ya halakar da fir'auna ya girmama su ya mutunta su ya ba su masauki mai kyau don shi da kansa ya faɗa walaƙad bawwa'ana bani isra'ila mubawwa'a sidiqin sannan kuma Allah ya musu arziki ya ba su wadata shine ce warzaqnahum min at-tayyibati mun azurta su daga dadada kuma tsarkaka sannan kuma sun yi sabani bayan zuwan ilimi sai da ilimi ya zo musu shine na alqur'ani mai girma wannan halin su da ɗabi'un su gaba ɗaya wannan aya ta yi mana bayani dalla dalla to sai me ya faru kuma bayan nan فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين wannan aya wasu malamai suka ce ana nufin manzon Allah ne sallallahu wasu kuma suka ce ana nufin wanin sa ne fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik idan har kana yin shakka ka kasance a cikin shakka dangane da abin da muka saukar a gare ka shine alqur'ani fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi din kafin kai suke karanta maganganun Allah na annabawan da suka gabace ka fa yukhbirunaka annahu maktubun indahum fit tawrah ai za su baka labari cewa dama akwai labarin wannan alqur'ani kuma yana nan a rubuce a wajen sutun a cikin at-taura ma'ana littafin at-taura kansa ya ba da bayani akan zuwan alqur'ani littafin at-taura kansa ya ba da bayani akan zuwan manzon Allah haka linjila da sauran littattafai duk sun gaskata zuwan alkur'ani shi wani littafi ne da kafin ya zo ma an ba da labarin zai zo a bisa al'ada ta larabawa suna yin magana da mutum amma suna nufin waninsa shi sa nan wasu malamai suka ce ba annabi ake nufi ba fahim kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika ana nufin kamar kai ne idan ku ko kai in kana da shakka akan abin da aka saukar gare ka shine alkur'ani ma'ana wannan alkur'ani littafi ne na Allah kana shakka akan wannan to ka tambayi waɗanda suka gabace kamar cikin al'ummomi da suke karanta littattafai ai za su baka labarin wannan alƙur'anin an yi masa shaida tun kafin ya zo kamar yadda Allah ne yake cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin da yawa malamai suka ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah ba ana nufin shi manzon Allah bane ana nufin waninsa kamar yadda wato suke ta kokarin taujihin wannan khitabun ne linnabi manzan Allah aka nufata da kiran sunan shi amma wal muradu bihi ummatahu almu'minin abinda ake nufi al'ummarsa saboda a can karshen ayar sai Allah ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance mai ba da labari ne akan abin da kuke aikata kun ga sai ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi ka ji tsoron Allah ko to amma da karshe kuma sai ce lalle inna Allah kana bima ta'maluna ta'amaluna ta'amaluna bai ce inna Allah kana bima ta'malu khabira ba sai ce inna Allah kana bima ta'amaluna khabira shi yasa suka ce an fara maganar da ambatan annabi amma ba shi ake nufi directly ba ana nufin al'ummar sa ne amma yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna um malamai tafsiri sun yi ta faɗa cewa mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasu kashi-kashi akwai waɗanda sun gaskata shi akwai wanda kuma sun ƙaryata shi to wannan fa'in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika ayan nan tana nufin waɗanda suke ƙaryata annabi ne wanda suke shakka akan zuwan annabi yani in kunta ayyuhal insanu fi shakkin mimma anzalna ilayka min al-huda ala lisani rasulina muhammadin fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablika shine taujihin zancen ya kai mutum mai shakka ya kai mutum mai karyata sako idan har kana da shakka dangane da shiriyar da muka saukar a harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ka tambayi waɗanda suke karanta littafai kafin kai za su baka labarin wannan littafin abdullahi dan abbas da imam mujahid da imam dhahak suka ce wato wanda suka yi imani cikin ahlul kitabi kamar abdullahi bin salam da makamantansa sun shaida akan gaskiyar manzo Allah ba yahudi ne amma ya musulunta sun gaskata gaskiyar annabi sun shaida akan gaskiyar manzon Allah tunda sun karanta a cikin littattafai kafin su yi imani din Allah ya sani cewa manzansa baya shakka ko kaga ba za a ce annabi fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilayka ba ku lura da lafazin yanzu Allah ya nufaci annabi ya ce in kana shakka akan abin da muka saukar a gare ka ai annabi bai taɓa yin shakka ba so lalle dai abin da ake nufi ba shi ba wasu daga cikin al'ummarsa ake nufi to amma tun da shi jagora ne sai aka yi amfani da shi lafazinsa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika lalle annabi ghairu shak ba mai shakka ba ne so amma dai kamar yadda muka faɗa a ɗabi'ar larabawa ba larabe sai ya zo yana magana kai ga shi da kai yake magana amma yana nufin wancan ne kamar irin wato a faɗi magana haka ana son wane ya ji sai kuma ba wai shi aka yi wa magana ba aka gaya wani dan ya ji to wannan shi ne sai ya ce laƙar ja alhaƙo ja aka alhaƙo min rabbika haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin karka kasance cikin masu yin wato shakka mumtarin daga wato wato ana nufin shakka ne alimtira shakka ta karfafa dai zancen cewa kada a yi shakka akan littafin nan jama'a wannan alkur'ani gaskiya ne wannan littafin izo 60 wallahi gaskiya ne duk duniya shi kaɗai ne kwaya ɗaya yanzu yadda aran nan ya karanta hakan dai yake a kira'ar hafs duk duniya ma'anar dai yadda ake karantowa a wajen malaman tafsiri ko ina ma an ji haka ake faɗa shine dai ya nuna mana unity haɗuwar kai a tsakanin mu musulmi so wannan yana nuna mana gaskiyar wannan littafi Allah ne ya faɗa kuma mu mun yi imani cewa alkur'ani maganar ubangiji ne Allah ya ganar da mu na'am ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين الله ya ci gaba da cewa kada ka kasance cikin waɗanda suka karyata ayoyin Allah dan akwai waɗanda suka karyata ayoyin Allah mun ga annabi ba zai karyata ayoyin Allah ba Allah baya tuhuma manzon Allah da ya karyata ayoyinsa balle shine yake faɗan ayoyin ma a karyata so kai ake faɗa kai mai saurare kakka zamanto cikin masu ƙaryata ayoyin Allah fatakuna min alkhasirin ka zamanto cikin waɗanda suka yi hasara wannan khitabun ne annabi wal muradu bihi ummatahu abinda ake nufi al'ummarsa wannan yana nuna mana ashe a cikin al'umman nan akwai waɗanda suke ƙaryata Qur'ani ƙwarai kuwa ga 'yan shi'a waɗanda suke da awar musulunci amma suna ƙaryata littafin Allah wannan qur'ani izu sittin ba su yarda da shi ba sun karyata in an jawo ma su karyata amma ka dan shi'a ya ja wannan qur'anin to ta kiya ce yake dan in ya san ka karyata shi in ya karyata shi yanzu yanzu ba ka bi shi ba amma sai su yi muku wato wato wato yaki maimai sai su rinka amfani da wasu daga cikin ayoyin da suka ga sun dace da ra'ayinsu amma suna da qur'anin su mai suna mushaf fatima mushaf fatima suna da shi suka ce kwata-kwata bai kama da wannan ƙura'anin ba wannan ƙura'anin su umar ne ƙura'anin su hafsa ne saboda bayan manzan Allah sallallahu ya bar duniya an bashi ne ƙura'anin an bashi ne a gidan na hafsa a matsayinta na matar annabi sai yan shiya suka ce yi ta je ta haɗa kai da babanta umar duk ayoyin da suke magana akan falalar aliyu da halifancin aliyu da darajar aliyu da ahalul baiti duk sun goge su kuma ayoyin da duk allah ya tsitsine wa abubakar da umar a ciki duk sun goge sai aka zo aka fitar da wannan ƙur'anin wai shine kwanan nan nake jin wani malami cikin malaman shi'a yana wulakanta wannan ƙur'ani yana cewa wannan shine ƙur'anin wai a zo ana cewa wai wai Allah yana magana akan akan akan akan wanda bai yanka ba a a, a makka in yana aikin hajji na tamattu'i zai yi azumi uku salasata ayyamin fil hajji wa sabatin ijara ja'atum sai Allah ce tilka asharatun kamila sai ya ce yi waye bai san ukun an hada da bakwai goma ba ne ba wai wannan wai mai ƙurani wannan wai wani tilka asharatun kamila wai uku a hada da bakwai goma a cikin wannan shi ne ƙurani wallahi ta zage-zage in gamu ma matsalar 'yan shi'an wannan zamanin masu baƙaƙen kayan nan to na farko dai ba sa ma karatu daga cikin masifar da Allah jarabe su ba ilimi galiban za ga wanda ya shiga wannan harkar jahili ne in kuma ya dan san wani abu to akwai bala'in san zuciya ko ya fahimci abin a baibai so kar ma ka tafi daga nesa an ji ana magana wanda suke karyata qur'ani kar ka dauka wai ka tafi can kan wasu arna ko su kafirai a nan ɗin cikin ‘yan uwanka waɗanda suke da'awar musuluncin suna yi wanda zai zo ya ce yana da wani salatin da ya fi wannan alƙur'anin sau dubu kaza bai karyata shi ba a ce wai akwai wani zikiri wai wani salati wai da za a baka idan kai turmi ɗaya ya fi kai ƙur'ani turmi dubu shida har da ƙari duk wannan shekarun da muka yi muna ta karanta shi har yanzu ba mu gama fassara shi muna cikin surat Yunus wai kawai in ka zaka Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim wannan salatul fati ita ce salatul fati wai tafi alqur'ani wai sau dubu shida kaga wannan akwai renin hankali a ciki babu dabbanci da wuce wannan ya zaga ko ina tunda an gaya musu wannan falalar komi sai sun yi salatul fati aqida ce ba wallahi mala aqida ce kudiri ko taron shara aka zo abuwa shara aka yi shara aka ce abu da addu'a sai sun yi salatul fati masallaci sun takura wa mutane ana idan sallah liman yana jiwa babu zikirin kirki fatiha salatul fati dauran aure fatiha salatul fati na sha gaya muku kakka yadda a daura maka auren ka da salatul fati kwarai kuwa kamar amfanin sunnar ana wani Allahu akbar Allahu akbar zo sun daura maka auren ka sun yaba maka salatul fati kaje kana haifan 'ya'yanka su tashi su zama 'yan zikiri dole sai mun yaƙi waɗannan abubuwan mutane ne ƴan uwanmu suke faɗa garinmu ɗaya unguwarmu ɗaya mun san su sun san mu in sun faɗa mu ce ba haka bane ba mu shiru ba ƙwarai da gaske ce salatin annabi ya za ma kaga malami wani biri-biri ne ma kaka yadda ma ya ɗaura maka aure wallahi ƙwarai ko da gaske ka nemi tacece gyararre mai aƙida lafiyayya yawwa don yanzu tona mai na ake ko ba ka bara ma je bismillah innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatul azab Allah kiyaye mu lalle waɗanda kalmar azaba ta wajaba a gare su kalmar haqqat ana nufin wajabat alaihim duk waɗanda kalmar azaba ta wajaba a gare su ta tabbata a kansu kalmar ubangijinka kenan a nan gurin ana nufin la'anta duk wanda Allah ya tsine masa albarka imamu katada ya ce kushin Allah to waɗannan la yu'minuna ai ba za su yi imani ba saboda su ‘yan wuta ne ‘yan wuta ne tun da la'antar ubangiji ta tabbata gare su fushin Allah ya tabbata gare su tsinuwar Allah ta tabbata gare su to kuma sakamakon su wuta ne ba su da imani walau ja'atkum kullu aya da dukkan wata aya duk wani dalili zai zo musu ba za su yi imanin ba hatta yarawul azab al-alim har sai sun ga azaba mai radadi duk abin da zaka gaya musu ba za su imani ba magana dai surutu dai bayani dai saboda haqqat alaihim kalimatul azab kalmar azaba ko kalimatu rabbika kalmar ubangijinka la'anatu rabbika sukhti rabbika ta tabbata gare su wallahi ba za su imani ba hatta ya rawul azab alim sai sun ga azaba mai radadi sai me yace فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين سي الله يتشي فلولا كانت قرية آمنت كلمة فلولا تنانفهم فهلا مي فهلا إنا مادا إنا مادا أنسى موتا الأمة القرية أنا أنا أنا نفهم وتو أهل قرية jama'a ta wata alƙarya sun yi imani imaninsu kuma ya musu amfani a nan Allah yana nuna ba a samu ba kun gani ai falamta kun ƙaryatun amanat ba a samu alƙarya ta yi imani ba a wannan lokacin wannan istifham ne darban min aljahadi ba su yi imani ba ballantana imanin ma ya musu amfani illa kauma yunusa sai dai mutanen yunus yunus ibn matta kenan damun suratu yunus ne ko illa kauma yunus sai dai mutanen yunus yunus ibn matta to suka lalle imanin su ya musu amfani a wannan lokaci ne taƙarinin zancen shi ne walakin ƙauman yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azaba ta wulakanci ta taɓewa shine azabal khizi fil hayati duniya a cikin rayuwarsu ta duniya mata'anahum ila hin muka jiyar da su daɗi zuwa wani ɗan gajeren lokaci ila waqti inqida'i ajalihim zuwa lokacin da ajalinsu zai kare a nan gurin Allah yana nuna mana kashi ina ma da an samu mutane sun yi imani imanin su ya musu amfani amma ba a samu ba sai mutanen annabi Yunus su kan yayin da suka yi imani imanin su ya musu amfani sai muka yaye musu kun ga amfanin imanin sai muka yaye musu azaba ta wulakanci da tozarta a wannan duniya kuma muka jiyar da su daɗi har zuwa lokacin da ajalinsu zai wato ƙare malamai sun yi saɓani shin mutane annabi yunus nan sun ga azaba ko ba su gani ba wasu ka ce eh sun ga azaba a yanar ido da ido saboda allah ya ce kashafna anhum azabal khizi alkashu a larabci yana kasancewa ne ba da loku'i idan karo bayan abu ya faru ne sai a ce a yayin shi to shi yasa kenan sun ga azaba din Abdullahi dan Mas'ud yayi bayani dalla dalla dangane da wannan kissa din ta wato kissar wato wannan mutanen Annabi Yunus alaihi salatu wassalam idan an samu dama sai a koma cikin wato kitabut tafsir na littattafai na malamai ko tafsir na imam al-baghawi ya kawo shi kisa tana da tsawo lokacin bai zai bar mu karanta ba saboda muna so mu je karshen surar walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kullum jami'a ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Allah ya da yana magana da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so ya ga dama ya kai Muhammad la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ko duk waɗanda suke cikin ƙasa dukkan su gaba ɗaya wallahi da sun yi imani ma'ana kar ku yi tsammanin an fi ƙarfin Allah ne fa wai ba a yi imanin ba ka fahimta saboda akwai waɗanda suke ganin cewa ai duk wanda ba su yi imanin da ba sun fi karfin Allah ne fantarewa ubangiji suka yi ma'ana su- ba yanda zai da su ne to ba yanda zai da su yake kashe su ko kuwa kaga ai ba daidai bane wannan akwai wanda suke tuhumar Allah ma da jahilci cewa ai Allah bai ma san me yake faruwa ba sai bayan an aikata abu yake ganewa dan kai nufin za ka yi barna za ka yi wani abu Allah bai sani ba sai bayan ka je ka yi sai ya gane kai a'udhu billah Allah ka raba mu da tabiya akwai bidiyoyi fa mala a duniya fa Allah ma ya dan kubutar da mu ne ya tsallakar da mu walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas yanzu kai zaka yi wa mutane tilas ne hatta yakunu mu'minin har sai sun zama su mu'minai wannan rarra shi ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah ya nuna kwaɗayinsa matuƙa matuƙa ya nuna kwaɗayinsa matuƙa akan cewa mutane duka su yi imani sai Allah ya ce da shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda Allah ya ga dama kowa zai yi imani amma duniyar gidan jarrabawa ce Allah ya yi ta ne don a jarrabi mutane sai nuna masa cewa wanda Allah ya rubuta masa sa'ada da dacewa zai imani wanda kuma Allah ya rubuta masa shakawa shi kuma zai kauce wama kana li nafsin an tu'mina وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون kowace rai ma da ka sani wama kana li nafsin an tu'mina babu bai dace ba wama yanbaghi shine wama kana din bai dace ba bai kamata ba kuma ba haka bane ga wata rai ta yi imani sai da izinin Allah ba wani wanda yake wai wayansa ne yake sa yake imani ba wani wanda yake wai dan ya isa ne yake imani ba wani wanda yake wai saboda wai matsayin babansa ko kuma shi din shi wani ne shi yasa aka bashi imani ko karfinsa ko wani iliminsa ko nuna isarsa kuma ba wanda ya sai imani din Allah bai ga dama ba illa bi idnillah illa bi idnillah illa bi amrillah kamar da Abdullahi dan Abbas ya ce ko bi mashi'atillah kamar yadda Imam Atha ya ce ko kuma bi ilmillah ba wanda ya sai imani sai da ilimin Allah wa yaj'alu rijsa ala allazina la yaqilun yana sanya azaba shine ar-rijis ar-rijis bisin ko shine kuma ar-rijiz bizai ar-rijis ar-rijis ana nufin azaba a wata kira'ar wa naj'alu bin nun kenan kira'ar abubakar wa naj'alu rijisa ala alladhina la yaqilun ay wa yaj'alu Allahu ar-rijisa ala alladhina ya la yaqilun Allah yana sanya azaba ga marasa hankali ba sa hankaltar al'amarin ubangiji da umarninsa ba sa hankaltar hanin Allah ba sa hankaltar dokokin Allah sai Allah ya musu sakayya da ukuba kenan wannan yana nuna mana duk wanda bai bi ubangiji ba duk wanda bai yi da'a da biyayya ga dokokin Allah ba to tabbas yana cikin arrijis yana cikin arrijis yana cikin al'azab kuma Allah din shine ya alkawari zai kona mutum to nan ne zaka tausaya wa waɗanda suke rayuwa irin ta dabbobi mutum ya rayu malam ba shi da manufa ba manufa shi abin da ya ɗauka wannan rayuwar ta duniya ya wayi gari ya ci ya sha ya ƙoshi ya tafi kasuwa ko ya tafi ofis a kawo abinci ya ci ya tara kuɗi ya zuba aljihu sai mota gina gida ya auri matan da ya ga dama ya tafi yawon duniya haka dai shi yana ganin wannan wai shine life such is life wai wannan shine rayuwa inda kana da kuɗi a hannu akwai masauki akwai abin hawa harkoki ana gudanarwa to shikenan ka gama da komai amma baya tunanin addini sallah ba ta gabansa zikiri baya gabansa kuma babu halal babu haram a cikin al'amarin shi duk abin da ka ga bai zo wajensa ba shine haram amma alhalalu ma hallafi yadihi duk abin da ya sauka a hannunsa in dai ya biyo ta gaban teburinsa to halal ne haka za ga mutane da yawa suna da'awar musulunci amma wallahi suna rayuwa malam abin zai baka tausayi kwarai da gaske wani fa wallahi malam za ga ya mutu ana ɗauka sa a kai shi makabarta kawai dai musulmi ne yana yin sallah dai a raka shi kawai kai da kankan an ce Allah ji kansa sai kai wani tars ce anya wannan Allah zai ji kansa saboda ya rayu gaba ɗaya bai da addini kuma irin waɗannan kuma galiban sai ga suna faɗa da masu addinin ma shi fa ya rayu shi ɗin bai da addinin kawai bai isa ba a'a sai ya haɗa kuma wato ya yi faɗa da masu yin addinin kuma akwai haɗari ƙwarai da gaske kada mutum ya yarda ya yi irin wannan bakar rayuwa wanda babu manufa a cikinta wallahi kullum kawai gari ka rinka tuna hakkin ubangiji a kanka kullum ne menene Allah ya dora mun yau yake bi na nayi bayan khamsu salawat salloli biyar menene Allah yake so nayi menene Allah baya so nayi yau ka rinka yi wa kanka hisabi amma ba ka rinka rayuwa ibahiyya komai halal komai halal ga mutane suna harka da mata mata mata ko a makarantun nan da kuke zuwa ba kuna zuwa jami'o'i ba ba kuna zuwa kwalejoji ba ba kuna zuwa makarantu ba ba kwa ganin yadda yan uwanku suke mu'amala da mata kai ka ce Allah bai saukar da wani nasi akan doka akan ya mace ba ba gashi kuna gani ma ana ana daukan mata a garin nan kuna ganin mace a daidai sau mace a kan mashin mace a mota mace a tasi irin abin da mata suke yi ana keta dokar Allah a ga mutum yana tafiya yana taba mace ba abin da ya dame shi ko a makaranta su zauna wuri guda ɗaya suna wasa da dariya ta kwanta a jikinsa shi ma ya kwanta a jikinta a fili wallahi gaisuwa kan dama wannan ba matsala bane tuntunin an yi nisa an dade da gama wannan da an zo dama an haka tafa ake a tafa a gaisa akwai waɗanda wallahi tallahi runguman juna suke wallahi a fili za a shiga aji kafin a gaggaisa za yan hogin an yi hogin a rungumi juna saboda makarantar ba ta wurin doka da aka ce wani abin haram ne kuma baya tunanin cewa Allah yana kallon shi za ka ji daɗi wani yaron gumi ma'aifiyarka akwai daɗi yadda ka haifa a gabanka wani yana rungume ta yana matse ta to don me yasa za ka yi wa ‘yar wani don me yasa za ka yi wa uwar wani zunubi da mutane suke aikatawa yana nuna kamar ba su yadda ma wato akwai Allah ba ba su yadda ma akwai hisabi ba ba su yadda annahum muhasabuna yawmal qiyama cewa Allah zai musu hisabi ran tashin kiyama ba yasa muke cikin fushin ubangiji ba musamman muna ciki ba Allah ya taimana azaba da abin da bai kai ya kawo ba sai gara mu saboda laifukan sun yawa in ka zo babin luwaɗi subhanallah haddith wala haraj luwaɗi namiji ya rinka alaka da dan uwansa namiji namiji malam ya kwanta dan uwansa namiji ya hau kansa idan ne shi ha'uzu billah kuma wannan wai ana ganin wai ba wani abu bane kuma musibar ta kai ga a'udhu billahi alazim manyan mutane suna wannan abu manyan mutane babban mutum mai mutunci wala sai ka ji ana ana tuhumar sai na luwadi akwai waɗanda ake tuhumar su duk waɗanda suke kusa da su suke karkashin suna musu hidima duk sai da ya luwaɗi da su kuma an san shi ana kallonsa kuma a zo wani wuri a ta girmama shi ana ranka daɗe ana ba shi wuri har ma wai in ya zo wuri wai duk mutane su tashi tsaya dan me za ku tashi ku tsaya ƙazami ya keta dokar ubangiji ya saba wa Allah kuma ya zo wai mutane suna girmama shi to mai mutane suke nema namiji hukuncin mai luwaɗi fa kisa shari'ar musulunci ta yanke duk wanda aka kama shi yana luwaɗi da wani a kashe shi ba yi magana wai a ce a jira ya tuba ko wani a kashe shi amma akwai wanda suka mai da wannan abin sana'arsu ya je ya ba da mutuncinsa a yi luwaɗi da shi a ba shi dubu ɗari saboda shi bai da mahaifar da take daukan ciki ba a ganewa akan mukalla sai mutum ya yi ta yi ba za ka gane ba akwai wanda an sa musu fitinar maza suke sha'awa ba sa sha'awan mata mace a tuna rijal shahwatan min dunin nisa suna suna suna zuwa wa maza suna sha'awar maza ba mata ba a ce wai lalacewar mu ta kai ga wai wai har ya kai ga za a ce an samu wasu marasa mutunci su tsallaka wata makaranta su tarar da 'ya'yan bayan Allah sun zo karatu baƙi sun zo daga wasu garuruka mutane sun kai 'ya'yansu an killace su da get da komai amma a samu wanda za su tsallaka su tsallaka makaranta su balle kofar yara su je su yi lalata da su kuma namiji ba su cuci kansu su cuci 'ya'yan da suka yi luwaɗin su cuci masu makarantar sun zalunce su sun kashe musu harka gaba ɗaya saboda biyan bukatarsu da daman na mata kan ba a yi akwai wanda kullum sai ya kwana da matar banza babu ranar banza kullum ne akwai matan da su suke neman wa zai barnar da su akwai waɗanda sai su biya ka wani abu don ka yi su da ne ake ta wahala ana zuwa wai wani wuri wai gidan karuwai ko garin karuwai ko unguwar karuwai ana kama karuwai suna kama ɗaki ana wannan tsohon yayi ne yanzu a cikin unguwanni a cikin gidaje ake yanzu da matan aure ake na rantse da Allah in baka yi wasa ba makocinka sai rinka lalata da matarka makocinka wallahi makocinka duka waɗannan yan uwana ku tattara ku haɗa su zunubai ne da datti da ƙazanta da ke tattare da wannan al'umma ku kwace ba su yi imani Allah zai tashi mutane ba kai da kace zaka dan kame kanka da Allah sai a dauke ka wani wani na daban ne kuma ga mutuwar ana na ana yi kullum sai an mutu yau za a mutu gobe za a mutu jibi ma za a mutu Allah kenan ya kashe wasu ya kawo wasu kana cikin tsiyarka sai a ce tashi ka tafi sai kuma a je a ɗauko wani ka duba ramin da ake tona ake jefa mutane amma mutane ba sa wasuwa duba ramin fa malam duba kabari duba itacen da ake ɗora mutum ake sashi a kai yana wayyo Allah ya wailaho aina tazhabuna bihi ya shiga uku ina za ku je da shi kuna ɗauke da shi a kafaɗa haka annabi ya ce duk wata gawa ta banza lokacin da ku ɗora ta akan kafaɗa kunnan tana wayyo wayyo Allah ya waila ya kai tanta aina ta samu na biya ina za ku kai ni ina za ku kai ni ina za ku kai ni ku dawo da ni ina za ku kai ni amma ku ba kwa ji amma aljanu da dabbobi duk suna ji ai suna jin bidiri ƙwarai da gaske suna jin koke-koke shi ku bawan Allah mumini in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mutuwa shi kuma yana Allah Allah amma zama za a dauke shi a kai shi kabarinsa saboda zaman da yake nan zaman ɓace lokaci ne ai maza a kai shi gidansa can din saboda ya gama wahalarsa a duniya Allah ya yarda da aikinsa to kabari din rahama ce da cin gayi gare shi yana cewa ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni wancan ku na hannun hagu yana wayyo Allah ina za ku kai ni shi kuma wannan na hannun dama yana ku kai ni ku kai ni ku kai ni ku kai ni na'am
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون gaya wa mushirkai waɗanda suke tambayanka ayoyi suna tambayan annabi wai ya nuna musu ayoyi don ƙure suna so su ƙure manzan Allah wai a nuna musu wani abu da za su yi proving wai ubangiji ulin zuru gaya musu ku duba ma za fi samawa ce wal ardi ka gaya musu su duba me ke cikin sammai me ke cikin kasai min al ayati wad dala'il wal ibar da ayoyi da dalilai da abun lura ku duba a cikin sama akwai rana akwai wata akwai taurari a sama kawai ku duba rana ku duba girman rana ku duba zafin rana da ba wanda ya isa je kusa da ita ku duba wata ku duba taurari tauraro ɗaya ya fi duniyan nan tauraron nan kwaya ɗaya ƙarami da kike gani inda za a yi wa ƙasa da shi ya fi wannan duniyar sauninki badinki miliyoyi ba amma Allah ya rike shi a sama unzuru ma za fi samawa ce a ƙasa kuma ku duba duwatsu kaga dutse akwai wani wanda ya isa ya ce maka dutsen garin su da suna yaro yana yaro bai kai haka girma ba waye isa ya ce muku yana ganin sun ga lokacin da dutsen na yake girma kowa fa sai dai ya ce ma a nan ya tashi ya gan shi ba ga wani dutse shi gonan dutse ba ba ga wani dutse shi dala ba akwai wanda zai iya ce muku da babu shi ai da suna yara da wannan wurin fili ne babu akwai a'a haka kowa ya tashi gan shi amma kuma gashi duba girman duwatsu da ake da su waɗannan duwatsun kun san me amfanin su idan ka shimfiɗa kyalle a fili akwai bukatar ka sa masa dutse ko wani abu ya daddanne shi don kada ya rinka dagawa ko to shine amfanin duwatsu a duniya da Allah ya halicci ƙasa sai ya ɗauki manya-manyan duwatsu da ƙanana ya kakkafa ya jejjefa ya jejjefa shine ce wal jibala autada suka zama watad ya kakkafe ƙasar da su a kiyama kuma duk zai nike su nike su zai gaba ɗaya za zama kamar ƙura kamar auduga watarar jibal ta sabuha jamida kai za ka ga dutse kamar a sandare yake kowa ya san dutse yana ganin shi a sandare yake amma wahiyar ta murru marar sahab sun Allah alladhi atqana kulla shay malan ka ga dutse yana yana yana yana murduwa yana wato tumbling yana tafiya yanda ka san girgije yana tafiya hadiri yana tafiya haka za ga duwatsun nan suna nikewa suna tafiya wa takunu aljibalu kal ihnil manfush duwatsu za su zamanto kamar me subhanallah kamar auduga da aka cire mata ‘ya'yan da ke cikinta akwai tashin hankali to ku duba abin da ke cikin duwatsu ku duba koguna ku duba bishiyoyi tafka-tafka wa matugunil ayatu wa nuzuru an qaumin la yu'minun Allah ya ce ayoyi da gargadi duka baya wadatarwa ga kuma bai gamsar da mutanen da suke ba masu imani ba na'am فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين Allah ya ce fahal yantazirun yanzu su wannan mushrikai na Makka ai babu abin da suke jira illa mithla ayyamin ladina khalaw face suna sauraron kuma suna jiran kwanaki na azaba wanda ya shafi al'ummomin da suka gabace su min qablihim wanda suka karyata annabawan Allah kamar irin mutanen Nuhu da Adawa da Samudawa al-ayyam anan gurin cikin aya ana nufin azab ba komai suke jira face suna jiran azaba da ta shafi al'ummomin da suka gabace su kamar can inda Allah yake faɗa wa zakkirhum bi ayyamillah a cikin surati Ibrahim qul ga ya musu fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ku saurara lalle ina tare da ku cikin masu saurarawa na'am ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين bayan azabar ta sauka kuma sai mu kubutar da manzanninmu summa nunajji rusulana a ƙira'ar yaqub summa nunji bitakhfif kenan wato mu kubutar da mu tseratar da manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani tare da su mukan kubutar da su lokacin da azaba take sauka kazalika kamar haka ne muka kubutar da su hakki ne wajibi alaina akan mu nunjil mu'minina mu kubutar da mu'mini ma'ana Allah ya wajabta wa kansa in dai ka yi imani da shi to zai kubutar da kai Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce mai قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين sai Allah ya juyo zance kan manzon Allah ya ce kai wa mutane wa'azi sallallahu alaihi wasallama qul ga ya musu ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini idan har kun kasance kuna shakka akan addini na allazi ad'ukum ilaihi wanda nake kiran ku zuwa gare shi idan har kuna da shakka kuna ga kamar abin da nake kiran ku bataccen abu ne fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah to ni kuma ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba min al-awsani na gumaka walakin sai dai ni a'budu Allah alladhi yatawaffakum walakin sai dai a'budu Allah alladhi yatawaffakum zan bautawa ubangijin da shi yake kashe ku Allahu akbar ku ji wani uslubi ni zan bautawa ubangijin da shi yake kashe ku ba kun yi ku ba kun yi ku bautawa wanda nace a bauta mai ba to to to shi yake kashe ku in kun isa ku hana kanku mutuwa ni ina bauta mai kisan ku alladhi yumitukum wa yuqbidu arb- arwahakum yaqbidu arwahakum kuma yana karbar rayukanku wa umirtu an umarce ni an akuna minal mu'minin kuma idan manto cikin masu miƙa wuya sai ce me kuma وأن أقيم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين sai Allah ya umarci manzo Allah cewa an aqim wajhaka lid-dini hanifa lalle ka tsayar da fuskarka ka tsayu kam kam kai din gabaki ɗayanka ga wannan addini wato aikinka Abdullahi dan Abbas ce ka tsayar da aikinka addini anan ana nufin amal ka tsayar da aikinka ko istaqim ala dini hanifan ka tsayu akan addininka ka kaucewa dukkan wata hanya wacce take ba daidai ba wala takunanna minal mushrikin kakka zamanto cikin mushrikai can yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha wala tad'u min dunillah ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wala tad'u kalmar tad'u tana nufin ta'bud kada ka bautawa wani ba Allah ba ma la yanfa'uka wanda koda kai masa da'a ma din ba zai yi maka amfani ba wadanda ake bautawa ba Allah ba ko an yi musu da'a ma ba za su amfana da mutum ba wala yadurruka kuma in ka saba masa ma bai sai cutar da kai ba wani mushriki dan ka saba masa me sai maka kuma dan kayi masa wani abu mai isai baka ba zai baka komai ba fa in fa'alta idan ka aikata haka ka bauta wani Allah wannan ma khitabun ne lin nabi wal muradu bi ummata annabi ake magana shi amma ana nufin al'ummarsa in ka aikata haka fa innaka idan min adh-dhalimin to lalle ka zamanto cikin azzalumai ad-darrina li anfusihim wanda suka cuci kawo kansu al-wadi'ina lil ibadati fi ghairi mawdi'iha waɗanda suka sanya ibada ba inda ya kamata a ajiye ta ba to sai ce mai kuma وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhur kun ga a can ayar ya ce karka bauta wanda bai isa ya cutar da kai ba kuma bai isa ya amfanar da kai ba to nan din sai ya nuna masa waye mai cutar da kai waye mai amfanar da kai na hakika sai ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan Allah ya shafe ka da abin da zai cutar da kai kalmar yamsaska yusibka ne idan ya same ka bi shiddatin wa bala' in Allah ya shafa maka ko ya ɗora maka tsanani da bala'i fala kashifa lahu ba wanda ya sai yaye maka wannan bala'i din illa hu in ba shi Allah din ba wa in yuridka bi khairin idan kuma Allah ya nuface ka da alkhairi alkhair ana ana rakha'un wa ni'matun wa sa'atun yalwa da ni'ima da samun wadatar abu fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya juyar maka falalar da ubangiji ya baka la mani ali rizqihi ba wanda ya isa ya hana Allah ya baka arziki ka bautawa Allah ka yi tauhidi ka bi shi shi kadai wallahi ba wanda ya isa ya cutar da kai in ba Allah ba kuma wallahi idan Allah ya rubuta ma samun arziki da mulki da sarauta da alheri da lafiya da abinci da wadata babu uban da ya isa ya hana Allah ya baka kowa to wannan shine akida amma mushrikai ba su gane wannan ba haka kawai wani mutum sai ya zo ya zauna ce in ka bi ni ka samu in baka bi ni ba za mu toshe ka toshe fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah tabaraka wa ta'ala yana bawa wato wanda ya ga dama cikin bayinsa wa huwal ghafurur rahim shine mai gafara mai jin kai sai ya ce mai kuma يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
ina so da Allah ku lura da hikimar ubangiji tabaraka ta'ala da yazo rufewa da wannan da wannan ayar duk wa'azin da aka yi gaba daya samari duk sakon da aka faɗa cikin suratu Yunus Allah ce kul ya ayyuhan nas ga ya musu ya Muhammadu ya ku mutane kad ja'akumul haqqu min rabbikum hakika fa gaskiya ta zo muku daga ubangijinku faman ihtada fa inna ma yatada li nafsihi wanda duk ya shirya ya ji wannan wa'azi ya ji wannan gargadi ya ji wannan fadakarwa dake cikin wannan sura to yayi dan kanshi ne wa man dalla wanda ko ya kauce ya bata fa innama yadhillu alaiha ya bata dan kansa ne ka taba tsammanin zaka cuci Allah in ka mutu ka shiga wuta ni ma baka cuce ni ba ballanta Allah ai kwarai da gaske kowa ya ta kanshi wallahi in ka gyaru dan kanka in ka bata ma dan kanka wa ma ana alaikum bi wakil manzo Allah ya ce ni fa ba wakili ne akan ku ba ni ne mai sako ne wato mai isar da sako ne ma ana alaikum bi wakil ai ma ana alaikum bi kafil yawwa wattabi ma yuha ilayka wasbir Allah ya ce manzo Allah yana rarrashin sa ka bi abinda aka yi wahayi a gare ka wasbir ka yi haƙuri da mutane ka yi haƙuri da rayuwa hatta ya hukuma Allah har sai in Allah ya yi hukunci da baka nasara kuma Allah ya yi hukunci da ƙarfafa ka da tabbatar da addininka gashi ku addinin manzon Allah ya tabbata ya ƙarfafa gashi mu ma mun samu wa huwa khairul hakimin lalle Allah shine mafi alherin masu yin hukunci ga baki ɗaya a duniya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yana buƙatar addu'a ya ce malam ina yi maka addu'ar fatan alkhairi kuma Allah ya kara lafiya amin shi na neman addu'arka da kuma sauran ‘yan uwa musulmi ina fama da bashi a kaina kuma kullum Allah ya hore min in biya mutane hakkinsu haimun addu'a Allah ya hore min in biya mutane hakkinsu a tiyani da wannan addu'a daga bakina da kodamana daga wurin ‘yan uwa ya ce na da harkoki da nake so Allah ya tabbatar da su domin in biya mutane hakokinsu to muna maka addu'a Allah ubangiji ya baka yadda zaka yi bashi yana daga cikin tashin hankali a rayuwa Allah ya takaita mana shi Allah ya biya mana ba su sukan da suke kanmu Allah ya sa mu cika da imani sannan kuma da ƙarshe ce gwamnatin Kano ta ɗauke su aiki yau kusan wata tara babu albashi a ƙarƙashin ma'aikatar ko ilimi to wannan labari da kake bara ni kan ba abin da zan iya yi akan wannan illa iyaka mu ce Allah fitan muku da hakkin kuma ka kai ka je ka samu da kai da waɗanda aka ɗauke ku aikin ku haɗa kai ku je inda ya kamata ku je ku faɗa ko ku je ba ga barka da hatsi nan ana yi ba ana karɓan koke-koken mutane sai ku je sai ku gaya musu Allah ya sa san ji sai su taimaka duk daman inda zalunci ya yawa inda zalunci ya yawa to ba abinda ba za a yi ba mun sha faɗa muna mimita kowace gwamnati zaman lafiyanta shine ta taimaki waɗanda suke binta suke ƙarƙashinta wasu suna aiki a kore su komin karanci komin kaskancin aikin nan nasu kuwa inda suna yi din kuma yan ƙasa ne to a ba su dama su yi wannan aikin don su ciyar da iyalinsu da da yayansu biya kuɗin makaranta yayansu amma a kore su kuma an kore su wannan kuɗin da aka kore su din wani ne kuma zai rinka cinye su wasu kuma a ɗauke su aiki a ce mutum a ɗauke shi aiki wata tara san shekara ba a ba shi albashin kaga wannan shirme ne kuma a wannan lokaci kuma a ce an ware wani mutum guda ɗaya gidansa kawai za a kashe mai wajen miliyan ɗari kaza a kan gyaran kujera da tayil da kafet mutum ɗaya kuma ana ji ana kallo an yi shiru wasu kuma an kore su aiki wanda wannan miliyoyin kudin sun isa a ba su hakkinsu wasu kuma suna bin bashi a gwamnati kuma an ce babu kuɗi kuma an zo an yi wannan kuma ana nan ana yi ko mutane sun ce wai sun yi ne wai don su taimaka mutane zalunci ya yi yawa a ƙasar nan zalunci da rashin gaskiya da son zuciya da bin ra'ayi kuma mutum ya rinka kare ƙarya saboda ɗan ƙashin miyarsa shi ba shi zai ci miliyoyin ba amma sai ji zafi a ransa saboda ta nan ƙashin miyarsa yake fitowa amma ba ya so a faɗi gaskiya yanzu gwamnatin jihar kaduna suka ce suna bincike suna bincike sun tarar da makaranta makaranta wajen 200 da wani abu makaranta ginanniyar makaranta a takarda da principal da ɗalibai wajen mutum dubu kaza da hostel da abinci boarding school da wane ne wajen guda nawa da naje kaka dawo sun fi ɗari kaza barkete amma duka a takarda suke babu su kuma a wannan jihar ma akwai wasu ne kurin suke karɓi kuɗin kun ku gane abin da nake nufi makaranta ce ɗari na ɗari hudu makarantu ɗari hudu duk a takarda in an je ƙauyen da aka ce makarantar sai a duba sai a ga gonakin mutanen ƙauye ne can an je an duba sai a ga shi tiken shanu ne a wurin can da aka je aka ce mahauta ne a wurin can da aka je aka makabarta ne a wurin can da aka je gashi nan dai can kan babu ma wurin a kirkiri sunan ƙarya kuma wani ne yake zuwa yake karɓa kuɗi yanzu wannan account ɗin wannan account ɗin da aka mayar account centralizing na account ɗin na federal government gaba ɗaya a ce za a rinka sa kuɗi account ɗaya kar ku ga irin rarar kuɗi biliyoyin kuɗi da aka ci samu a sama access saboda da wasu ne kawai suke cinye kuɗin amma su azzaliman su barayin su suke fitowa suke suka cewa ba su yadda ba ba sa so shi ko shi ko sauraron su ma yayi wani lecturer yake gamin a wata makaranta wata kwaleji yace wallahi malam tunda aka fara haɗe kuɗin nan account ɗaya duk watan duniya sai mun samu ranar naira miliyan hamsin ta banza wanda da ba dan an yi wannan account din kwaya ɗaya ba to da aljihun manyan makarantar zai wuce naira miliyan hamsin ya ce yanzu an samu naira miliyan ɗari da hamsin an rasa yadda za a yi da kuɗin a kashe su ba za su kasu ba a ɓoye ba za su ɓoyi ba yaya za a yi ana nan ana ta ƙulle-ƙulle a kashe mu raba ya za a yi duk yadda kake gana ɗan cikin ɗan matsi-matsin nan fa hanyoyin banzan na yawanci da aka toshe su kudin suka daina fita na banzan wallahi wani babban mutum aka ramka Allah babban mutum babban mutum mai mutunci mai kudi kwanan nan na haɗu da shi dafa sai dai ka je ka same shi maka yi amannan to waya in ka buga masa waya ma zai ɗauka tashi ya miƙe muna gaisawa kasan mai fara cewa ka karmu kalla muna cikin wani yanayi a ƙasan nan to ni daman da baka cikin yanayin ma ni ban san kana ni ina ruwana da yanayin da kake ciki ne ko baka bane amma ina so ku gane saboda tsabar ya ji jiki a raina wallahi cewa ne Allah ka daɗa ƙarawa kwarai da gaske ka san me yasa yana cikin wani yanayi wato kudin al'umma ne aka ba su dama a daɗin suke ta tatsar mutane su bulakanta wanda suka ga dama muna bakai sa assalamu alaikum kafin mu kaza kaza abin da ya fara faɗa kenan kuma wallahi haka Allah ya yi mun shi ma wani na da shi ma babban mutum ne shi ma na yi wata tafiya muna haɗuwa da shi yana gani na a mota ya dakatar direban sai tsaye da direbansa ya fito ya zo kaina nema na fito muna gaisawa ya gajiya kai malam ya lamarin kasa na ce alhamdulillah ni mai na sani ni da wannan albashi ne in wata ya yi albashi na na sani kuma bai yanke ba yana zuwa shi kenan ni da ban bana karba wani kudin kamama ba wanda yake kamun kuma bana karba miya ta yanda take da haka take yanzu wallahi malam muna cikin wani yanayi ya yi ta bayani a zo a ce wai kasa wai za a zo a yi kaza kaza ko a zo ku yanzu yanzu dare ɗaya a ce abin nan wannan yan al'amuran da ake ganin kuɗin nan da ake toshewa ba da shi ne za a je a samu a zo a taimaka wa talakawan ba yanzu ba gashi talakawan suna kuka suna cikin wahala ba mu muna wahala su ma suna wahala an zo an yi kaza kaza wallahi da ke gaya maka ni dai na tsaya dai na shiru na kalan ba wahalar ba gaskiya yawanci mutane in sa kujerun gwamnati ta kansu suke kawai kuma yanzu ba ne na satarwa wallahi musu suna yi akwai ƙwararru ƙwararru suna nan suna jido gafiyoyi da beraye suna nan suna cin kudin Allah ya isa so dole sai kun yi hakuri inda dai ba lokacin shugabancin abubakar da umar ba ne da usmanu da aliyu ba dole a yi ta ganin abubuwa wadda yake na akasi shi sa kullum muna faɗa mu ɗin mu fara gyarawa mu daga gida daga ƙasa mu yi ƙoƙari mu gyara kuma duk wannan yanayin da kuke gani wallahi tallahi ina gaya mana mutane za a samu sauki amma ba a gyara sai an sha wahala kuma dama an faɗa an ce to fa ba girin girin ba za a gyara amma fa za a sha wahala lokacin da ake so a gyara masallacin nan dole a buge wani wurin da bai shafe shi ba haka ne ko ba ka bane dole sai an taba inda bai shafe shi ba dan a gyara gaba daya to haka lamarin gyara yake mutane sun yi barna a ƙasar nan fiye da yadda kake tsammani amma yanzu ko daga budget da ake cewa za a yi budget budget budget din nan da a gwamnatocin da suka gabata ana budget din nan biliyan biliyan biliyan nawa triliyan kai triliyan hudu ko ko uku da wani abu yanzu fa ana tunanin bakwai zuwa takwas an yi dubulin ba a taɓa yin budget ɗin kuɗi tun da aka yi najeriya ba a taɓa yin wannan ba kwanan nan nan da 'yan wata biyu uku za a yi kuma mai yin bajet din da shi dai da ya hana satan nan yanzu shine zai zai zuba kuɗin kuma ya gawa zai ci kuɗin duka kuma lissafin duk ga talakawa ne zai kyare zai kare za a gyara wa mutane hanyoyin noma hanyoyin kasuwanci hanyar abinci waye da sauransu madara din nan ta karye ka sha madara da safe ka koshi kwarai da gaske kayan masarufi za a zuba kuɗi akan harkar kayan masarufi a zuba kuɗi sosai ya zama plenty a wadace daga wani muna nan muna zaune a Najeriya muna Allah Allah mu je daura mu tsallaka Nijar mu siyo shinkafa shinkafa a Nijar Nijar rubu busheshen gari da babu ba a ruwa fa ruwa ba na kirki ake ba mu muna da koguna mu muna da kaza amma sai dai mu tsallaka Nijar mu siyo shinkafa mai arha ko ba ka bane dukkan mu nan in mun je in mun je wa'azi ko Nijar sai ya ce dan tsaka mana buhu biyu buhu uku madara madara madara ta shayi madara ta wannan wai in mun je Nijar ko wa'azi muka je wallahi na sha sau nawa zan je Nijar na yiwo madara katan katan in kawo yan ƙananan yara na masu zuwa Nazare school fi sabilillah saboda anan din bara ta sayu ba madara duba Nijar fa saboda mu an haɗu mun haɗu da azzalumai beraye gafiyoyi sun tatse mu gaba ɗaya in dai Nijar za ta same shi a wadace kaga taliya akwai yaron da sani wallahi malam daga nan yake ɗaukan golf ya shiga Nijar ya je sayo makaroni taliya taliya makaroni wai a Nijar ta fi araha sama da nan kai ba ma nan ba yanzu nan daura idan ka je taliya da makaroni ta fi araha sama da Kano shinkafa daura ta fi araha sama da Kano saboda me suna shiga Nijar su ɗebo kuma sau nawa yan Nijar din suna shigowa nan su zo su sai kaya ashe za a iya gyarawa so insha Allah ta'ala muna fatan yan uwa za a samu za a samu sauki mu yi kokari mu yi gaskiya idan mun ji gaskiya Allah Ubangiji ya yi mana in kuma mun yi rashin gaskiya to kuma za mu game da tashin hankali Allah ke yi da Allah malam wai da gaske ne duk wanda ba za ka sha ba bai halatta kai ibada da shi ba ba gaskiya ba ne ibada shari'a ta ce ba ta ɗora yin ibada sai ruwan da za ka sha ba ɗahirun mu ɗahirun aka ce in dai ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ne shi kenan zai iya yiwa mai tsarki mai tsarkakewa ne amma kai a ra'ayinka baka iya shan wannan ruwan ruwan kogi dahirul mutahhir amma baka iya sha rijiyar gidan kuma dahir mutahhir amma baka iya sha famfan gidan kuma dahir mutahhir amma baka iya sha sai a ce dan baka sha saboda fiwa wata kake sha ko son wata kake sha ko faru wata kake sha sai a ce bai halatta kai alwala da shi ba sai dai da fiwa wata da faru wata wannan ba daidai bane kuskure ne kuskure ne wai da Allah malam mai karatun Qur'ani ba ya mai sallama ana yi masa mana idan aka mai sallama ya dakatar da karatun ya amsa mai sallama ana mai sallama kana cikin sallah kana zabga tilawa a sallah ya halatta a zo a yi ma sallama assalamu alaikum sai kai haka barka dai amma fa ba barka dai tun da kake yawa dan wani ya ce barka dai sai dauka na ci ai magana ma'ana hannunka zaka daga masa haka sun sunna ta ce mai sallama ana yi mai sallama so idan an yi mai sallama sai ya je kan aya dan ba a so a tsaya a tsakiyar aya in ya je kan aya sai ce wa alaikum salam sai dora karatun sai ci gaba an gane da Allah malam azumin kafara fa idan mutum wannan kafara da ake cewa na rantsuwa guda uku ne azumi guda uku za ka yi wai ya ji wasu suna cewa guda ɗaya ne wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam imani ya sa mizanin ayyukanka na alheri ya yi nauyi matuƙa kuma ya sa aljanna firdaus ce makoma da kai da iyayenmu da sauran musulmi baki daya da Allah malam ina so ka ta da addu'a da kuma sauran yan uwa ɗalibai da suke wannan masallaci Allah ya sa zuciyata ta kasance mai haƙuri da sanyi ce wallahi malam wannan abu na rashin haƙuri yana damuna ki dan Allah malam ko da bayan an tashi daga nan idan Allah ya sa ka tuna kuma su ma yan uwana da suke wannan guri suka tuna dan Allah a saka ni a cikin addu'a ko Allah ya sa ni a cikin bayinsa da yake so masu haƙuri yace ina taya yan uwana masu matsala irin tawa su ma Allah ya sanya musu haƙuri da natsuwa ya ce Allah mayar da malin gida lafiya wasalam shi wannan yana da matsala ne bai da haƙuri ne shi da kansa ya yadda bai da haƙuri shi nake nema a mai addu'a Allah ba shi haƙuri ubangiji Allah ba mu haƙuri ina jin abin nasa ya wuce ka'ida ne amma ina maka murna da albishir in dai har din kai din kai ka rubuta wannan takardar abin yana damun ka to sauki ya zo maka amma ka yi ƙoƙari ka zo ka same ni akwai addu'o'in da zan baka za su taimaka ma wani lokacin akwai tarayya da shaidanu ko aljanu a tattare da kai sai su sa kai yin wasu abubuwa na daban ka fita daban daga cikin mutane so kai kokari sai ka samu lambar waya sai ka zo sai na baka wasu addu'o'i da zaka je kai ta insha Allah zaka samu sauki da yaddar ubangiji tabaraka wataala wannan ya ce yana so a bayani akan hukuncin shugabancin mace a musulunci ya ce mutane sun jahilci wannan ba duka shugabanci ne na mace ya zama haram ba babban shugabanci ake nufi alwilayatul uzma babban shugabanci amma a gida ɗan ƙananan abu za a iya sa mace ta zama jagora a gidanta ma za ta iya zama ita ce uwar gida ko ba ka ba ne a cikin 'yan uwanta mata wani ɗan abu da bai kai ya kawo ba amma ya zama jagorancin al'umma gaba ɗaya a ce an bawa mace a musulunci manzo Allah ce la yuflihu qauman qaumun wallau amrahum ra'a hadisi ne sahihi ba za su rabauta ba waɗanda suka bawa mace shugabanci kamar yanzu a ce mace ta zama shugaban ƙasa wannan a musulunci bai halatta ba ko mace ta zama gwamna a musulunci bai halatta ba saboda annabi ya faɗa ba ni na faɗa ba hadisi ne la yuflihu qaumun lalle mutane ba za su rabauta ba wanda suka sa al'amarinsu gaba ɗaya a hannun mace ce ba wai zagin mace bane ba wulakanta mace bane amma mace tana da rauni da ba za ta iya jurewa wannan wato karaskiya da wahalhalu ba na shugabanci ba to amma kamar yadda muka sha bayani akwai wani yanayi da yake iya zuwa ya zama dole kuma a haƙura da mace ɗin yanzu misalin ga arne ga mace kuma arnan nan an san in ya karɓi shugabancin nan zai cutar da musulunci da musulmai to gwanda a bawa macen yanzu kamar jihar taraba arna sun lashi takwabi sun kashe na kashewa sun yi rashin mutunci da su da iyayen gidansu cewa bayan da za a yi alhali musulmi suna da majority suna da yawa bayan da za a yi musulmi ya zama shine shugaba a nan gurin suka yi duk abin da duk wanda ya zo sai an buge shi aka yi ciwaciwar aka yi rashin gaskiyar hatta tura macen da aka yi ta zama ta fito a wata jam'iyya duk yana daga cikin makirce-makirce da kulle-kulle dan ana ganin macen ba za ta kai labari ba ba za ta iya gwara da namiji ba kuma Allah ya sa ta gwara da shi din musulma ce tabbas kuma ta yi nasara aka yi zalunci aka murkushe ta kuma aka zo shari'a aka sake yin shari'a aka dawo mata da shi to a nan gurin ana samun musulmi da suna faɗin maganganu waɗanda suke ba daidai ba ne gaba ɗaya ma mulkin demokradiyyar ma duka ba musulunci ba ne ko ba ka ba ne idan wani ya zo ya zaga ko ya soka ya ce don me yasa wance maman taraba ta zama wani ai musulunci bai yadda to wannan demokradiyyar da ake musulunci ya dade ta ne tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila gaba ɗaya zaben da ake ba na musulunci ba ne kuma amma dubba kun yadda ba dubba kun je kun bi layi kun jefa ƙura ba to shi ma tunda ba daidai bane kuma an hakura to wannan din ma ba daidai bane sai hakura shine irtikabu akhafu dararain ba dadi ba dadi amma sai a duba wannan fi ya za a yi a bar arne ya zo ya karba suna kashe mutane su cutar da musulunci su cutar da musulmai ai gwanda a bar mace din musulma da Allah ya san larura ne bayan da za a yi yawan ku bai muku amfani ba ku ne da majority amma kuma ba ku da yawan naku ya zama yawan kaman kumfa ba ku iya komai a jihohin kuma ba ku iya yi mun sha faɗa muna faɗa renin hankalin da kiristocin ƙasar nan suke wa musulmi ya wuce tunani jihar da kiristocin nan ba su kai sun kawo ba duk da sun san cewa ba su da yawan da za su iya kawo gwamna amma sai sun matsanta su ce sai an musu dipiti a dole an kafa wata doka wacce take ba dokar demokaradiyya ba ne a tila saboda tsaba tsoro babu musulmi matsoratan musulmi irin ma 'yan najeriya ba yanzu duba jihar gombe nawa ne arni a gombe amma dole sai an yi musu dipiti duba jihar kaza duba jihar kaza sai an yi musu dipiti amma duba filato duba yawan musulmi a filato da gwamna da dipiti gwamna sun kisa yadda ba yadda za a yi musulmi ya hau amma mu a can sun ce dole sai an ba su dipiti kuma an yadda sai wani banza a nan yanzu ya ce zai wata magana saboda baka da manufa ka je kai magana a can ka ce filato a ba mu dipiti gwamna a je a kaddara su ce sun fi mu yawa a filato to a ba mu dipiti mana ba mu da yawan da za a ba mu dipiti ana ganin zalunci ana ganin karya saboda su suna da baki su sun iya magana ku kuma tsorata ne ku yan majalisun ku in sun je sai dai katon tumbi da babban riga da ai ta gyangyaɗi akan kujeru ba sa iya magana rashin mutuncin su ya kare kawai sun dawo gida su sato kuɗi su zo su yi rashin mutunci amma a can nan ba sa iya fitar da wani motion da za su taimaki al'ummar su jama'a su suna nan sun yi dominatin abubuwa da yawa akwai abubuwan da dole dole dole dole ko nan kaduna duba nan kaduna inda an ga dama kaduna din za a iya ticket muslim muslim ticket ko ba ka bane to yanzu an kai an rikitar da abun a Najeriya ma wai gaba ɗaya wai dole wai shugabancin ƙasa wai ba za a taɓa yin musulmi president musulmi deputy ba dole sai dai ɗaya ya zama musulmi ɗaya kafiri to mu me yasa a nan plateau me yasa a sauran jihohin ake ko muna da muna da majority muna da yawa a jihohinsu ba sa yadda a ba mu dipiti me yasa saboda ba ku iya magana ba ku iya magana a nan jihar kano wallahi tallahi akwai makarantun da idan an zo taro na rantse muku da allah dole sai an fara da addu'ar kiristanci ake farawa babbar makaranta ce kuma saboda akwai maguzawa akwai kirista a ciki a cikin musulmi fa kar ku ɗauka wani wuri ne a cikin musulmi sai an yi addu'ar kiristanci da ita ake farawa daga baya a zo a rufe da na musulmi ana addu'ar musulmi suna tafiyar su ko mitin aka zo sai a ce kirista shi zai fara yi a nan cikin kano wallahi sai su zo unguwanni su shiga cikin ku su ratsa su yi duk abin da za su yi suna su samu dukkan kwaba su je wurinsu kuma su mamaye kuma suna gaba da ku suna kuma kiyayya da ku suna fada da ku yanzu wani abin da ake na biya fara din nan ana ta yi sun kirkiro rikici suna so ta da rikici duk da wani shiri ne an sani bayan dan ana ga shi wannan wannan gwamnatin shi kuma bari a kirkiro masa wani abin da zai zo ta mai da hankali abin da zai hana shi wa mutane aiki bari a kirkiro masa da yakin biya fara ya je ta fama da su in ya muri wai in ya muri wai har yana da bakin da wai a ƙasar nan wai zai zo ya magana wai ce wai zai kashe wai bahaushe musulmi bayan duk shaguna da duk wuraren da duk kayan arziki na nan arewa duk suka yi dominating ga in ya muri ya ci ya koshi ya zama ja kamar tumatir a koshe ke dam yana hawa mota mai tsada ya samu gurin zama sosai suna da tafka tafkan benaye da gidaje a garin nan kawai ba za su irgu ba wai shi wannan ya wani shi ne zai zo ya ce wai wai a kudu zai kashe wai zai kashe musulmi wai wai da sunan biyafara ko sunan wayewa da sauransu saboda sun rena mana hankali abinda muke gaya mutane musamman dai wannan kadiyar biyafara rikici ne suke da su da gwamnati kar wani ya ce zai je jefa kansa gwamnatin mata ishe su je can kwari ne in suka yi yawa sai ka ɗauko shelters ka fesa musu kurin wadda su je can su yi ta yi a ta rage mugun iri duk wanda ya shiga ya je ya kansa bala'i kuma su daga cikinsu masu hankali a cikinsu sun faɗa musamman na arewan nan sun ce su ba su shirya wa biyafra ba yanzu su yanzu suna neman arziki a arewa su abinci suka zo neman arewa kuma suna da dukiyarsu a arewa da ba zai yi su koma kudu ba wannan biyafra in ta zo ba za su iya barin arewa ba sun ce kar a ja musu jallijoga kuma jihar rivers ta fito ta yi allah wadare da abin da yan biyafra nan suke bata yarda da su ba kuma gwamnati na nan tana tura musu jami'ai duk abin da suka yi ana bin su to kar wani ya ce bari shi ma yayi wani abu anan ka zo ka shigar da kanka rikicin da bai shafe ka ba in ma sun kashe Hausawa ko sun kashe wannan za a yi kokarin magance matsalar insha Allah ba sai ta yi penetrating ta shigo nan ba amma ina so na gane na gaya mana mutane ya kamata mu zauna cikin shiri mu kimtsa mu ma mu zama wayayyu yanzu Bahaushe yana aiki a wani guri Allah Allah yake ya samu damar da zai taimaki wani kafiri admission anan kana nema wallahi sai arniya ta samu yar inugu sai ta samu admission a jami'a kai baka samu ba ko ga an da dauke su aiki a wasu abubuwa a wasu wurare ka je ka ga wani guri mai muhimmanci kawai sai ga kafara mai gajeren siket ita aka dauka kuma ita ce ma'aikaciyar ko ka je wani office ka ga wani mugun arni mara fasal yanda kaga tunku haka yake yana zaune yana zare ma ido kuma shine mai kujerar shi aka dauka kuma ba wanke dan uwanka ne rubuta takarda ya dauke shi can ko ko giyar wake ka sha bara ka je ka ga sun ɗauke ka aiki a can ba sai gadi sai tonan sai tonan kabari wallahi duk abin da bahaushe zai a kudu ina gaya muku na bara ma su bari ma kai arziki ba ka buɗe wai shago ka ka samu kuɗi a ƙasar su a'a sai dai ku sayo musu nama ku yanka musu ci su mutu ku je ku tona kabari duk kaburukan da ake tonawa a kudu shi arna yana tsoron mutuwa baya iya tonan kabari musulmi shine tsagera sai je tona kabari yankan farce yalan bello ɗata karas wannan ɗan madarar suku dayi ɗin nan kai wallahi shayi karen mota gadi shushaina duk waɗannan abubuwan su suka bar mana amma kuma kaga a garin nan da wala kuma kaga suna wannan abu duk in ka je manya-manyan shagunan taya a garin nan nasu ne tayar mota za ku iya yarga motocin garin nan? to duk wanda zai sai taya majority in dai zaka sai taya kuma duk taya ko ta malamin waye komin imanin malamin ka wurin su yake tafiya kaɗan ne musulmi masu shagon taya a garin nan duka wannan fankar yanzu haka daga shagon wani inyamuri ko wani kafiri ya sayo ta fenti tiles kayan katako speakers microphones wayoyin nan manya-manyan dilolin kwamfuta duk garin nan gabati ɗaya na muku jam'u ku gaya mun babban shago guda ɗaya na kwamfuta na musulmi ku gaya mun shagon da ya fi kowa girma da kaya iya ganinka ba na musulmi ba ne amma ka duba iya yawan kwamfutoci a garin nan a jami'o'i a kwalejoji a gidaje duk kayan kwamfuta za ka saya dole ka tafi wurinsu kuna nan sai sun zo sun kafa muku doka wata ran ce mun yi zanga-zanga bara a sai da kaza ba a garin nan an yi gadara a cewa ya kano ko da mai kazo an fika ai an shigo an fiku wallahi ko ba ku bayyance ni bane kayan ruwa pipe pipe na ruwa kayan plumbing din nan je ka kaso kofar ruwa ka ga arziki tun daga bakin kofar nan abin da ya dangana har ya bukabu har bayan can wajen wannan arzikin da yake rodi karafuna injinan trailer injinan 504 injinan highs injinar menene komai safiya part duk gaba ɗaya ka shiga cikin kasuwar kofar ruwa kai ka ce ba a Kano kake ba sai dai ka ga musulmi ba shi ya dan samu wata yar bukka yar karama yana sai da kafet ɗin mota amma za ka je ka ga shago ya fi masallacin nan girma gaba ɗaya injinan tirela ne a ciki sai ga wani kotan yamuri da cross yana zaune musulmi suna zuwa su durkusa su ce oga barka da asuba a nan ne za ka gane kwakwalen masu kuɗinmu suna buƙatar su je a yi musu aiki a kwakwalensu a musu wanka a gyara musu kasuwancinsu ma tukunna transport za ka iya irga mutum nawa suke tafiya lagos kullum nawa suke tafiya a wani nawa suke tafiya kaza nawa suke tafiya kaza duk wata luxurious bus da ka sani babba a garin nan sun fi ɗari nawa ba ta musulmi ko ɗaya kuma garin ku za su zo su ɗebi fasinjan ku su fita ba ku da masu kudin da za su yi wannan ne ha sai dai kwakwalen ne babu ko ko gwamnati ma in ma misalin ma masu kudi ba za su yi ba gwamnati ma irin irin kamar irin su Kano line din nan gwamnati ba za ta iya sayan Kano line ba za ta iya sayan tafka tafka luxurious buses din nan ba a zuba alƙali a yaye mana wulakancin da muke fuskanta mu hawo mota dole a garin nan wayin kawo mota in yamuran nan sai sun maka addu'a kira sun ce Yesu almasihu wai wani ya hawo wai ana addu'a aka gaba an sa waiting you keep quiet waiting you you keep quiet you know say Yesu almasihu eh yace kaga dare ne hankali dole ne addu'ar wai ya zauna ya yi shiru saboda ana addu'a ana ana kada ido ana kaza kaza shi kuma musulmi ne amma dan ana ganin kamar dan adawa ne yaki shine na kusa na kusa da shi yana zunguran sa wai dan me yasa ya shiru ya bi zai amsa ba a Kano wannan wanda abin aka yi masa shi yake gaya mu malam muna da wallahi malam wallahi kaga waɗannan babin waɗannan wasu abubuwa ne da sai mu kwana muna faɗan su abun kuttu da bakin ciki da damuwa an yi lokacin da babura mashin na hawa babura na duk da ake hawa na rantsa da Allah gaba ɗaya arna suke kawo su a garin nan kuma yanzu ma ku je ku statistic ku je ku duba ku gani adadin mutum nawa ne suke kawo su har waɗanda kuke da su a wafa din suna zuwa zuwa suke su karɓo karɓo su suke a sabon gari yan talla ne galiban su Vespa Vespa da aka hawa a garin nan an hawa Vespa tabbatar hankali a garin nan amma an yi lokacin da duk da a sabon gari ake sauke su GTO mashin ɗin nan da aka yi jinken dinnan da wane ne kekuna da wane ne da waye duk da ake duk su suke kawo muna nan kuna zaune ba abin da muka iya sai dai a cikin unguwa in wani dan uwanka ya je bude provision store provision da an ga ana ciniki ana sayan omo da sabulu sai wani ya ce oh wallahi ana ciniki wallahi ka je ka bude a can sai je bude shi ma haka muke yi da ka bude provision store ana ga da an fara wallahi malam sai ga wani a kusa da shi ya zo ya bude saboda gaba ɗaya kwakwalen mu a dakile suke mun we are built on reputation mu muna ganin kawai wato mu ta repeating abin da wani ba za mu ba we are not creative ba ma ba ma zama mu rinka tunanin wani business zamu kawo mun kare anan muna faɗa da yan uwanmu sai ga malam ga shagon provision ya bude shi ma wani ya zo ya bude kuma kayan da wannan yake kawo shi ma shi zai kawo ga can arna kuma kun sun miƙe kafa ba kwa iya yi haka ne ko ba ka bane Allah gyara mana so in mutum zai magana ya rinka yin takatsantsan kuma ya kamata ku sani cewa tsarin mulkin da muke kai a Najeriya ba tsarin mulkin musulunci ba ne ana tafiya ne akan larura kur ba yanda za mu yi rauninmu da da'af ɗinmu ya sa ba mu da ƙarfin da za mu kawo tsarin musulunci shi ya sa muka haƙura muke bi ko da ku musulmi ne shugaban amma ba tsarin Allah yake bi ba kwata-kwata ya sa za ku ga sun zo zaɓen sun zo shirin su damun ba wanda yake tuntuban addini ko ba ka bane ba ko wannan zaɓen da aka yi wannan ministocin arnawa sun fi yawa ciki ku je ku duba gani arna sun fi yawa ciki in kuma yawa ne mu musulmi kuma mun fi yawa so bai tafi akan tsarin musulunci ba in ma wani ya ji cewa tsarin mulkin ƙasar nan wai akan musulunci ne yana ma yaudarar kanshi sai dai mu ce mu gyara gidajen mu gyara mu'amalolin mu har Allah ya kawo mana lokacin da mu yi tsarin musulunci wannan yace Allah yayi alkawari tambaya ta ƙarshe Allah yayi alkawari da gidan aljanna maza da mata muminai yace to su kuma mata a duniya da suka mutu ba tare da sun yi aure ba fa me matsayin su in maza ne akwai hurul ini ko su kuma Allah zai ba su wasu mazan da suka dace da su haka malamai suka faɗa Allah zai ba su mazan da suka dace da su za a zaɓa musu wasu maza wasu malamai suka ce Allah zai halitta musu wasu ya ba su sai su ci gaba da rayuwa da su in sun shiga aljanna wannan shine abin da malamai suka faɗa wallahu ta'ala alam wa subhanaka allahum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh